أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaran jamhuriyar niger a wannan marece na juma'a daren subdu 16 ga watan jimadar ula wata na biyar a jerin watanni na musulunci bayan shirin manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da shida ga watan wanda ya daidai da bakwai ga watan sha ɗaya dubi da ishirin da biyar miladiya kamar yadda aka sani muna cikin karatun littafin hisnul muslim min azkarul kitabi was sunna na shehin malami abu abdurrahman sa'idu bin ali bin wahaf al-qatani Allah ji kansa da rahama yau za mu tashi darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi za mu tashi babi na sha shida du'awul istiftah addu'a bude sallah ma'ana addu'a da mutum zai karanta yayin fara yin sallah bayan mutum yayi kabbara kafin ya fara karatu akwai addu'o'i da suka tabbata ba ɗaya ba biyu ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantawa kafin ya fara karatun Fatiha a sallah to zamu ga wannan addu'o'i akalla mala ya kama da su guda shida wanda manzala ke karantawa wasu a sallolin farallai wasu kuma a sallolin dare yayin da tashin sallar kiyamul layl kenan abinda ake da al-istiftah bi ma'ana iftitahu sala adda da ake bude sallah da ita shine al-istiftah adda ta farko zamu karanta ta in yaso sai mu bayani kamar yadda muka saba kenan zan karanta ni da in yaso kuma a karo na biyu mu karanta tare اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد
kenan wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani Allah ya kara yarda a gare shi tare da sauran sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki dayansu Bukhari da Muslim suka rawaito wannan addu'a Bukhari ya rawaito ta hadisi mai lamba dubu eh, afwan mai lamba 744 satsan karantakat Muslim kuma hadisi mai lamba 598 598 kina hadisi ne muttafaqun alaihi daga Bukhari da Muslim Abu Hurairah yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ati iskatan Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin shiru tsakanin yin kabbara da fara karatun Fatiha mana idan ya kabbara Allahu akbar sai shiru kafin ya fara karanta fatiha faƙulutu sai abu wurare ya ce bi abi wa ummi ya rasulallah ya ce ya ma'aikin allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin allah iskatuka bai da takbiri wal qira'ati ma taqulu ya ce ya ma'aikin allah shirin da kake tsakanin kabbara harrama da karatun fatiha me kake karanta saboda ya lura manzo Allah in yazo in yayi kabbara kafin ya fara katun fati yana yin shiru to shine ce ya mahaikin Allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka wannan shirin da kake mi kake karantawa qala sai manzo Allah ce aqulu ina ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad shine manzo Allah wadi mai ga adda da yake karanta yayin da ya kabbara kafin ya fara karatun Fatiha kenan fasara adda shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya Allahumma bi ma'ana ya Allah idan din muka ga Allahumma asalinta ya Allah ne ma'ana ya Allah sai aka shahe ya unnin ya unni dadin sai aka canza ta da mimun dinnan Allahumma kenan karfi inda ga an ce Allahumma asalin shi ya Allah ne ma'ana ya Allah ba'id baini wa baina khatayaya ka nisanta tsakanina da laifuffuka na khatayaya jam'i ne na al-khati'atu wa hiya zambu kamar yadda Imam an-Nawawi ya fassara a cikin wannan kenan hadisi a cikin sharhin da Imam Muslim ma'ana az-zambu ma'ana ya Allah az-zambu shine zunubi laifi ma'ana ya Allah ka nisanta tsakanina da laifuffuka na kama ba atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma kaga dai akwai tazara tsakanin gabas da yamma ko yadda Allah ya nisanta tsakanin gabas da yamma sai ka ce ya Allah ya nisanta tsakaninka da laifukanka na gaba sai manzo Allah ce Allahumma naqqini Allah ka tsarkake ni ka tsaftace ni naqqini bi ma'ana nazzifni anniqa shine annazafa ma'ana Allah ka tsarkake ni ka tsaftace ni min khatayaya daga laifuffukana kama yunqa saubul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin kaya daga datti daga dauda mana Allah ya tsarkake ka daga laifuffukanka kamar yadda ake tsarkake wanke farin kaya daga dauda a duk kaya babu kayan da za a iya gane an wanke shi bil haƙi da gaskiya yawarin kaya shine inda an wanke shin inda akwai burbudin dauda to za a gani kun ga ayawarin kaya in aka wanke shi yawon kutas ana gane amma ba harin kaya ba duk wani kaya za a iya yin maleji ai kuskure ma ba gane ba amma harin kaya shi in aka wanke shi tas yawon kudu to yadda za a wanke harin kaya ya kal babu wani datti ko dauda ta tare da shi to kai ma kake roƙon Allah ya tsarkake ka daga laifuffukanka kamar yadda ake tsaftace harin kaya daga dauti ya zama to yayi kal babu wani burbudin dauda ta tare da shi na gaba sai ka ce Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga laifuffukana bisalji da glass kankara wal ma'i da ruwa wal baradi da raba to yanzu anan mutun ya roki Allah na farko ya nisanta tsakanin shi da laifuffukan shi kamar yadda ya nisanta tsakanin gabas da yamma ma'ana kana roƙon Allah ya shiga tsakaninka da aikata laifuffuka kamar yadda ya sanya tazara tsakanin gabas da yamma to Allah ya sanya wani shamaki tsakaninka da aukawa laifuffuka na biyu sai ka ce Allahumma nakkini min khataayaya Allah ka tsaftace ni daga laifuffuka na kamar yadda ake tsaftace farin kaya daga datti daga dauda kenan ko da na aikata laifi ya Allah ka gafarta mini shine ka tsarkake ni daga wannan laifukan kamar yadda ake wanke horin kaya kenan a wanke shi daga datti ya zama to yayi kal to kai ma Allah ya yafe ma wannan kurakuran na gaba kuma yake ce Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga laifuka na dami bisalji da kankara da ruwa da da raba to laifi kuma kace a wanke ka da ruwa sai malamai suka ce in ka laifi in kama Allah laifi ka saba ma Allah Allah yana yin ukuba ko dan muke yin ukuba da wuta ita kuma wuta mai maganin ta ruwa to yake ce ya Allah ka wanke ni laifina da ruwa da kankara da raba ma'ana ka yafe mu wannan laifin kada ka zamanto sanadin da baka yafe muni wanda zai sababa muni shiga wuta a kona kenan Allah ya wanke kai wannan kana nufin Allah ya gafarta ma zanuban naka ne kenan ana nufin yadda Allah ya sanya ruwa sababi ne na samun tsarki haka kuma kake roƙon Allah kenan ya zamanto ya yafe ma kurakuranka kenan duk wannan addu'a ce da take nuna idan mutum yayi ta a farkon sallar shi kaga kana roƙon Allah ya tsare ka daga aukawa laifuffuka kuma ko da ka auka kana roƙon Allah ya tsaftace ka ya tsarkake ka ya wanke ka daga wannan laifuffuka to wannan ita ce addu'a ta farko da aka samu wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah wanda hadisi mun gana cikin Bukhari da Muslim addu'a da manzon Allah ke karanta yayin da zai fara yin sallah to wannan adda da farko ana yin ta ne a sirrance kaga ai Abu Hurairah an manzo Allah ya zo na musu sallah yana yin shiru ba sajan abin da yake saboda me yana yin ta a sirrance shi yasa har sai ya ce ya manzo Allah mahaifina da mahaifiya ta fansa ne gare ka me kake faɗi idan da farko idan mutum ya zo sallah ya sawa'un ya zaman to ko sallar farilla ce ko sallar nafila kina ana so ka karanta du'a sita duk da addu'in suna da yawa a ciki ana so ka karanta ɗaya a ciki za mu zo mu gansu guda shida ne abin da aka fi so shine mutum ya iya su duka sai ringa modification yana tanawwu yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan gata kai wannan saboda ni domin ka dace da duka sunnonin gabaki daya kuma ya zama to ka zo da duka abubuwan da aka samu daga maza Allah daga samu ladan kowanne kenan in san samu ne ka iya su duka sai ka ringa caccanzawa in za ka yi sallah yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan in kuma kaga akwai wanda za su yi ma wahala tunda guda shida ne ka iya masu saukin a ci musamman gajeru masu dogayen guda uku ne gajerun guda uku ne kenan kaga dogaye uku gajeru uku to in kaga za su ma wahala duka ka samu gajerun guda uku ka iya su sai ka ringa caccanzawa a cikin sallolin farillanka da nafila yanda ka zo zaka fara sallah kana yin kabbara harrama Allahu akbar kafin ka fara karatun Fatiha sai ka karanta ɗaya daga cikin wannan addu'o'in da zamu yi yanzu mun karanta ta farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta har zuwa ƙarshe kenan zaka yi ne asiranci kuma sawa'u ne zaman to sallah ana yin ta ne a bayyane ko ana yin ta ne a sarrance kamar sallar magariba sallar isha'i sallar asuba kaga bayyane ake ko to amma zaka karanta ne a sarrance haka ta sallolin da ake yin su a sarrance kamar azhar da al'asar bayan kai wannan addu'a da wal istifta sai kai a'uzu ita ma a sarrance ake a'uzu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi zamu ga anan gaba a cikin addu'o'in da ake karanta na bude sallah akwai wanda manzo Allah ya hada hada a'uzu a cikin ta bayan kai a'udhu sai kai bismillahir rahmanir rahim to duka wa'annan asirance ake su da du'a da istifta da a'udhu da bismillahir rahmanir rahim zaka yi su asirance in yaso bayan wannan sai ka fara karatu Fatiha in sallar da ake bayyana karatu ne ka fara karanta Fatiha a bayyane in sallar da ake asirance ne kuma sai kai karatu asirance to wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin hadisi sai ka tambaye kanka haka kake yin sallah manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli maza Allah sahab munbari ya hau na masallacinsa ya yi sallah ya gwada ma sahabban sai da suke kuma abin da ya sa ya hau munbari don wanda yake baya ma ya gani sai da ya ida ya ce to ya jama'a sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah saboda Allah ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah sanya mana manzon Allah ne domin ya zamanto kyakkyawa abin koyi gare mu duk abin da zamu yi mu ga ya manzon Allah yi Allah ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas Allah ya aiko manzon Allah ne domin ya ma mutane bayani yadda za su bauta ma ubangiji mun ga hadisin Malik bin Wairi suna cikin Bukhari manzon Allah ce ku yi sallah yadda nake yi to kai ka tambaya kake yi ko in ka zo fara sallah kawai daga ka ce Allah akbar ka fara karatu to kaga dai gashi ne ya tabbata hadisi manzon Allah yana addu'a bude sallah Allahumma ba'id baini wa bain khataaya duk da mu zaka ga mafi yawanci mu anan ana cewa mazhaban malikiya imam malik ya karanta wannan kamar da yazo a cikin mukhtasar khalil to amma da imam malik ya karanta wannan mu Allah wace mu ba annabi ko imam malik manzo Allah aka ce mu bi kuma daga sauran malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da kuma manyan malaman mazhabobin guda uku ragowar imamu abu hanifa da shafi da imamu ahmad duka sun tafi akan mustahabbancin karanta du'a'ul istifta kuma kaji manzon Allah yayi to ai kaga magana ta kare saboda shine aka ce ai koyi da shi da haka kenan dai wannan addu'a ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka muka zo yin salloli na farilla da nafila sai mi to ana akwai tambaya ita wannan du'a'ul istifta din ana yin ta ne a farkon sallah kenan in zan yi sallah a farkon sallah ake karanta ta raka a farko amma raka ta biyu da ta uku da ta hudu ba a karantawa sai dai in kai da ka zo sallah ka tarlo liman a raka ta biyu ko ta uku ko ta hudu kai ita ce ta farko ka ko to matakar ka tarlo misali liman ma irin yana kara yana wannan raka ta uku ko ta hudu a sallar isha'i ko raka ta uku a magariba to nan zaka yi du'a wal istifta tunda anan karatu yake asiranci kenan zaka yi kabbara kai du'a wal istifta to so dai ake yin ta amma ita bismillah kowace raka'a mustahabi ne ana so kai yayin da zaka yi karatun Fatiha ko karatun sura mustahabi ne ana so kai karatun bismillah amma asirance ake yi wannan ita ce adda ta farko da ake karantawa ta bude sallah adda ta biyu ita ce mutane suka fi iyawa kuma suka fi saboda ita ce mafi gajarta za mu karanta ta subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka sai mu karanta tare subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما دلّا ونن الدعاء عائشة رضي الله عنها da Abu Sa'idin al-Khudri da Umar bin Khattab duka wayannan manyan sahabbai guda uku sun rawaito wannan adda ta bude sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha take cewa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha matan manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah tabbata a gare ta ita Aisha qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza staftaha as-salata idan zai bude sallah qala yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan yazo a cikin sunan na abi dawud hadisi mai lamba 776 776 dai suke ai mun bayani muka ci addu'o'in guda shida ne kenan abinda aka fi so muka ci addu'o'in guda shida ne abinda ake so kenan mutum in san samu ne ka iya su duka ka riga caccanza yau kai wannan gobe kai wannan in kuma haka ya gagara ka samu ɗaya ka iya mai sauki ba shine muka ce in za ka iya ka iya su duka ka riga caccanzawa yau kai wannan gobe kai wannan in kuma ya gagara ya ka samu mafi sauki a cikin sai ka iya haikarin gayi kuma wannan dama yana daga cikin saukin addinin dama kenan shi yasa muka ce ita wannan da makaranta ita ce mafi sauki da gajarta a ciki kuma ita ce mutane suka fi iyawa to amma kuma abin da aka fi so dan ka samu ladan kowace tunda shi manzo Allah yana tattanzawa ne yau yayi wannan gobe yayi wannan kenan dama in san samu ne abin da fi ka iya su duka haikarin ga tattanzawa in kuma abu ya gagare ka zabo ɗaya a ciki ka iya haikarin gayi kenan wannan hada kamar da muka ji daga Aisha da sauran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa manzo Allah kasance yayin da zai bude sallah yana yana fara budewa da wannan addu'a yana cewa subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah abinda yake da subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ana nihin Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga dukkan siffofi na tawaya da na kasu duk wata siffa wadda take nuna tawaya take nuna kasa wato Allah ya tsarkaka daga ita kamar misali da mata abokin tarayya gazawa da makamantansu kuma duk wata siffa ta kamala to Allah ya siffanta da ita shine ma'ana subhanakallahumma ma'ana tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma'ana Allah ka siffanta da siffofi na kamala kuma Allah ka tsarkaka daga siffofi na tawaya wa bihamdika kuma yabo da godiya tabbata gare ka ya Allah wa tabarakasmuka albarkatun sunayenka ya Allah sun yawaita wa ta'ala jadduka kuma girma da ɗaukakarka ko kuma girmanka Allah ya ɗaukaka ana abin da ake ne da jaddu al'azama a larabci aka ce aljaddu shine kaka grandpère shine aljaddu to kaga zo kace nan wa ta'ala jadduka kakanka Allah yana da kaka to shi yasa kaga wani abun iya larabci kadai bai saka kai fassara hadisi ko fassara Qur'ani dole ka koma jan malamai kenan nan dan ka wani in ya iya larabci ji an ce aljaddu da aljaddatu aljaddu kaka aljaddatu kaka mace to yanzu aka ce ta'ala ya daukaka jadduka kakanka a kenan nan aljaddu aljaddu yana zuwa da ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'anar al'azmatu kenan ɗaukaka ko ka ce girma to wa ta'ala jadduka bi ma'ana ai irtafa'a azamatuka ma'ana girmanka ya ɗaukaka shine ta'ala jadduka ma'ana irtafa'a azamatuka kenan ya Allah girmanka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka kuma babu abun bauta koma bayanka wanda ya cancanta abota masa wanda ita ce addu'a ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa yayin bude sallah sai adda ta uku ta kuma adda ta uku tana da tsayi kuma manzo Allah mafi yawanci na karanta ta ne a sallar dare saboda sallar dare da mu ana so a tsawaita sallar dare to shi yasa adda da ake bude sallar daren ma ita ma take da tsayi saboda ana so kai tsayuwa shi yasa ake ta qiyamul layli malamai suka ce an sanya mata qiyamul layli ne da durul qiyami saboda doguwar tsayuwa da ake so mutun yayi yayin da ya tashi sallar dare shi yasa koda mutun surorin da iya ɗan ƙanana ne a kaddara ce daga sabu ne zuwa ƙasa ka iya kai a kaddara ko da ƙuruwar lawo ka iya kadai to in ka tashi kiyamun laili abin da aka fi so inda ce ita kadai ka iya to in ka tashi a raka ɗaya kai ta maimaita ta dan kai ma kaga kayi dogo tsayuwa saboda sallar dare ana son tsayuwa ce shi yasa aka sanya mata kiyamun laili to wannan idan mutum zai sallar dare to ana so ya bude kuma ko da ka a sallar farilla shi ma ba laifi bane ba ga yadda adda take وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أقول لك راتوني بزمن كنش wannan wa'ada ce ta bude sallawa to makaranta wajjahatu wajhiya wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikeen wama ana minal mushrikeen إن صلاتي إن صلاتي ونسكي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت ربي أنت ربي وأنا عبدك وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك Masha Allah kenan wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Aliyu bin Abi Talib wanda yake sirgi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya armaɗe manzan Allah Fatima kuma kuzan yake ma manzan Allah da baban Aliyu da baban manzan Allah uwa ɗaya uba ɗaya suke da Abu Talib da Abdullahi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi yasa lokacin da kakan manzan Allah Abdul Muttalibi lokacin manzan Allah bai wuce ba shekara takwas da mutuwa ta zo masa sai wasicin manzan Allah zuwa ga Abu Dalib duk da a lokacin babbunan manzan Allah ankulolinsa suna da yawa amma sai wasici zuwa ga Abu Dalib saboda Abu Dalib da shi da baban manzan Allah uwa ɗaya uba ɗaya ne kenan kaga zai fi kula da shi akan wanda uba kaɗai suka hada to kaga Ali bin Abi Talib kuma na uku manzan Allah ya rike shi saboda Ali bin Abi Talib tun yana yaro manzo Allah ya shi daga hannun babansa Abu Talib yake kula da shi to kuma yana daga cikin khalifofi guda hudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib shi ya rawaito wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih Muslim ya kawo hadisi mai lamba 771 set sans sans ons an Ali bin Abi Talib daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ya dalata bata gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi annahu kana iza qama ila sala ali bin abi talib yake ta manzan Allah kasance idan zai yi sallah qala yana cewa ma'ana in yazo zai sallah yana bude sallah shi da wannan addu'a yana cewa wajjahatu wajhiya na juya fuskata lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa da wanda ya kagi halittar sammai da kasai daga babu hanifan kuma ina mai karkata zuwa ga addinin gaskiya shine ma'ilan ila addinil haq wa huwa islam mana yana mai karkata zuwa ga addinin gaskiya shine addinin musulunci kuma asali in aka ce alhanafi shine a wajen larabawa man kana ala ibrahim wanda ke ka addinin annabi ibrahim shi kuma addinin annabi ibrahim shine addinin kadai ta Allah kadai ba tare da sanya ma Allah abokin tarayya ba to shine hanifan ma'ana ina mai karkata zuwa ga addinin gaskiya shine addinin musulunci wa ma ana minal mushrikin kuma da daya ban zamanto daga cikin mushrikai ba masu hada bautar Allah da wani masu daukan haƙin Allah su ba ma wani to irin wannan yazo a Qur'ani amma yazo ne da inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin a cikin suratul an'am aya ta 79 sassan disney kenan kaga bambancin can inni ne zaka kara anan kuma kawai yazo da wajhatu sai ci gaban addu'a manzo Allah ya ce inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wasu malamai suka ce nusuki ana ne ayyukan ibada ba iya yanka ba duk wasu ayyukan ibada da kake sun shiga a cikin annusu kenan lalle sallata da ma duk sauran ayyukan ibada na wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne shi kadai ubangijin talikai ma'ana sallata ina yin ta ne domin Allah haka sauran ayyukan ibadata ina yin su ne domin Allah ba dan neman yardar wani ba haka rayuwata ina yin ta ne domin Allah ma'ana a rayuwata zan yi kokarin neman yarda Allah duk abin da zan yi ya zamanto zan yi shi ne domin yarda Allah wa wace haka mutuwa ta ma zan yi ta ne idan lokacin da Allah ya kaddara mun lokacin mutuwa sai ka ce la sharika la kuma da daya Allah bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu kuma da haka aka umarce ni in zamanto ta ayyukan da zan yi na ibada in yi su dan Allah neman yarda Allah kadai nake ba neman yarda wani abu ko neman wani abun duniya ba da haka aka umarce ni wa ana minal muslimin kuma lalle ni ina daga cikin musulmai to shi ma irin wannan yazo a Qur'ani inna salati wa nuski wa mamati inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bizalika umirtu wa ana lalle shi a Qur'ani yazo wa ana awwalu shi ma da cikin suratul an'am aya ta 162 shi a can alqur'ani yazo wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai anan kuma yazo wa ana minal muslimin lalle ni ina daga cikin musulmai sai maza Allah ci gaba da faɗin Allahumma antal malik ya Allah kai ne sarki kai ne mai mulki mai mulkin da ba a san farkon shi ba kuma bai da ƙarshe mai mulkin da ya haɗe mai da kasai da ko'ina da ko'ina mulkin Allah bai da limit bai da iyaka to Allah kai ne sarki mai cikakken iko mai iko a da kowa da komai akan kowa da komai la ilaha illa anta babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai kadai anta rabbi kai ne mahalicci na wanda ka halicce ni kake arzuta ni kuma kake kula da al'amurana kuma kai ne wanda kake mallaka ta arrabu da na ga ce arrabu abu uku ne alkhaliku mahalici almaliku mai mulka almudabbir wanda ke gudanar da al'amuranka kai komanka samunka da rashinka tashinka da zamanka komi naka Allah ne ke biyo shine almudabbiru to su ne wa'annan abubuwan guda uku ake ce arab da na ce Allah kai ne mahalicci na mai mallaka ta kuma mai gudanar da al'amura na wa ana abduka kuma lalle ni bawanka ne Allah zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina ta hanya aikata abubuwan da ka hane ni ko kuma rishin aikata abin da ka umarce shi zalunci ana shi ne ta hanya biyu ko ka aikata abin da Allah ya ce ayi abu Allah ya dora ma wajibi ne kuma kake to ka zalunci kanka ko kuma Allah ya ce kar ayi ka yi to shi ma ka zalunci kanka to yake ce Allah na zalunci kaina ta hanya ɗayan biyu ko ka ce in yi wani abu na ki ko na yi sakakin yi ko ban yi shi yadda ya dace ba ko kuma ka hana kar ayi abu na yi to wa ataraftu bi zambi Allah na tabbatar ni mai laifi shine al-i'tiraf kai reconnect ka tabbatar da kai laifi saboda wani ya iya laifin ma amma kuma bai iya reconnect da tabbatar ya yi i'tiraf to kai ka ce ya Allah na tabbatar ni mai laifi ne ni ne zunubi ne da haka faghfirli ya Allah ka gafarta mini zunubi jami'a dukkan zunubai na gabaki ɗayan su innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin yadda al'amarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai kaga alqur'ani ma Allah ya ce man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yace gafarta zunubi in ba Allah ba babu duk duniya babu wanda yace gafarta ma zunubi yasa an wani ce ma wai zai gafarta ma zunubi ko ya rena hankalinka ne ya rike kawawa kidahu nisa kare sai yanzu a duniya na akwai da zai iya gafarta ma babu kuma Allah ne tabbatar da cewa man ya gafiru zunuba illa Allah wannan shine ake cewa istisna'i a wajen malaman balaga abin da ya shigo ya shigo abin da kuma ya huta ya huta ma'ana Allah ya yi toga Allah istisna'i yace babu mai gafar zunubi ya shi to tunda yayi wannan babu Allah ce man ya gafiru zunuba illa Allah babu wanda ya sai gafarta zunubi ya shi to kaga anan ma manzo Allah ya ce innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yadda al'amarin yake babu mai gafarta zunubi sai Allah naga shi yasa kake neman gafara a wajen Allah to shi kuma Allah ya san haka akwai hadisi kudusi manzo Allah yake cewa alima abdi anna lahu rabban idza aznaba yaghfir lahu bawana ya sani cewa yana da ubangijin da idan yayi zunubi yana gafarta masa daga idan kai da duniya babu mai gafarta zunubi sai Allah kuma da kai ka aikata saban ka ne magafara Allah to Allah zai gafarta ma sai kuma manzo Allah ci gaba da cewa wahdini li ahsanil akhlaq kuma Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u da halayya kasa an zaman to mutum mai kyan dabi'u mai kyan halayya la yahdi li ahsaniha illa anta domin yadda lamarin yake babu mai shiryarwa zuwa ga kyawawan dabi'u da halayya sai kai wanda Allah bai dora shi akan kyawawan dabi'u da halayya da nagarta ba babu wanda yake sa shi zama to nagartacce mai kyan halayya da dabi'u sai Allah shi yasa kake nema a wajen Allah kace ya Allah ka shirye da ni ka dora ni akan halayya da ɗabi'u masu kyau saboda babu mai shiryarwa da ɗora mutum akan halayya da ɗabi'u masu kyau sai kai Allah ya ce wasu rufe an ni sayi aha kuma ya Allah ka kawan muni ka juyan muni miyagun ɗabi'u da halayya kan zama to mutum mai miyagun ɗabi'u da halayya la ya sirifu an ni sayi aha illa anta domin babu mai kawarwa da juyarwa ga mutum miyagun ɗabi'u da halayya sai kai Allah ina Allah shi ne tsare bawansa daga miyagun ɗabi'u da halayya to kana neman Allah ya tsare ka ya kare ka kaka zamanto mutum mai miyagun ɗabi'u da halayya na gaba kuma ka ce labbaika wasu adai amsawarka da kuma yi maka biyayya bayan biyayya ma'ana Allah na amsa maka akan zan yi maka biyayya shine labbaika asalin labbaika shine amsawa shi yasa ai mahajjatan suka ji aji haji suke cewa labbaika Allahumma labbaik kina Allah mun amsa kiranka mun amsa kiranka shi yasa larabawa kamar mu yanzu nan da a ce misali babanka zai kira ka koma maka a ce wane a ce salisu ko a ce ibrahim ba ta kake na an ba da su laraba in mutum aka kira shi babanka ya kira ka koma maka ya ce labbaika ya abi ma'ana na amsa maka ya baba ko labbaiki ya ummi na amsa miki ya mahaifiyarka ko irin ayyukan da ake apel ana kiran mutane ma ka kira ka ka ce prezan to a larabci ana cewa labbaika ya ustaz na amsa ya ustaz ko ka ce na'am kenan labbaika ana ne amsawa ne daga shi ne aka samu at-talbiya kenan labbaika wa sa'alaika kenan ya Allah na amsa maka akan zan zamanto mai yi maka da'a bayan da'a na gaba kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal khairu kulluhu bi yadayka kuma alkhairi dukkan sai na hannunka ya Allah ana dukkan dangin alkhairai na hannun Allah da haka dole ne ke neman alkhairi ya neme shi a wajen Allah saboda dukkan alkhairai suna hannun Allah subhanahu wataala washarru laisa ilaika sharri kuma ba a danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala anan malamai suka ce abinda ake nihi ay la yudafu ilaika adaban ba a jingina sharri zuwa ga Allah wannan babi ne na ladabi ba a cewa ya khalika sharri ba ce ya kai ya Allah mahalicin sharri duk da Allah shi halici sharri amma saboda babin ladabi ba a jingina wa Allah me yake da suna sharri misali Allah shi halinci ya halici alkhinzir ma'ana alade amma kaga baya daga cikin ladabi ka ce mahalicin alade saboda kaskantacciyar dabba ce to daga kenan Allah ba a jingina mishi sharri duk da shi halici sharri amma ba a jingina mishi saboda me ladabi haka kuma yana daukar ma'ana ba a jingina ma Allah sharri saboda duk abin da kaga Allah ya akwai hikima akwai sagis kai zai iya zamantowa shari ne a gare ka amma game da Allah ba shari bane misali rashin lafiya kowa sani mu rashin lafiya in aka danganta zai ga mu shari ne ko saboda babu wanda yake so rashin lafiya ko mutum yana shi a jikin shi ya yi babu dadi to amma kuma alheri ne saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai wala shaukati yushaquha illa kafara Allah biha min khadayahu babu abin da zai samu bawa min wasabin na wahala wala nasabin ko na rashin lahiya wala hammin na damuwa wala huzunin ko na bikin ciki wala ghammin ko na kuncin rayuwa kai manzo Allah ta hatta shaukata yashakuwa daidai da kaya da mutum zai taka ko ya tuntube da wani dutse ko na abu manzo Allah ya ana kankare ma zunubi ma'ana idan Allah ya dora ma rashin lahiya to yana kankare ma zunubi ne kuma ya dauka ka darajarka to kenan kaga idan Allah ya dora ma rashin lahiya shi Allah da ya dora ma wannan abun ba shari bane ba saboda ni yana nufata ka ne da alkhairi amma kai haka danganta abun kai kai na ganin wannan abun shari ne saboda babu wanda yake so rashin lafiya to amma shi kuma Allah yana dora ma ba wani rashin lafiya da mi dan ya kankare mai zunubin sa kuma ya dauka darajar sa to shi yasa Allah subhanahu wataala ba a jingina mushi shari kuma yanzu misali malamai suka ce yana daga cikin Allah nuna shi mai iko ne akan komi komi da Allah ya halitta sai da ya shirki shi saboda ni in Allah bai ba abu da kishiya ba mutane sun iya cewa yanzu Allah bai iya halitta kaza yanzu misali Allah ya halici dabbobi masu dabbobin da suke tsoron dan adam yanzu akwai dabba da ta ganka wuta take a guje ita take tsoron ka kai kuma akwai dabba da in ka ganta kai kake wuta a guje yanzu kaga irin musa in ta ga mutum ba gudu ba take ba ba ta tsayawa kai kuma yanzu da za ka yi cikibis da damusa ko zaki to anan za a ga kai kuma anan kai ne za ka yi gudu to yanzu wani na iya cewa wai mai hikima da yasa Allah ya halitta irin sauro yanzu wani gani ke a halitta sauro babu hikima babu sajis tun da gani ke shi sauro yana cizo yana sanya malaria da bali da wani wane mai hikima da yasa Allah ya halitta sauro me hikimar da yasa Allah ya halicci irin su zaki irin su damusa irin su karen daji da duk irin nau'uka irin su kunama irin su maciji to akwai hikima hikima shine ne yadda Allah yake da ikon yadda yake da ikon halittar dabbobin da ba sa cutarwa kuma suke tsoron dan adam to kuma haka Allah ya dabbobin da suke cutarwa kuma dan adam yake tsoron su kun san me yasa saboda wani na iya cewa to mu yanzu dabbobin da muka sani wanda su suke tsoron mu ne kenan Allah ba zai iya badabar da mu kuma za mu ji tsoron da sosai Allah ya shi yasa komai ka gani Allah in yana yin shi da kisha dan Allah ya nuna cikakken ikon shi yake da iko akan komai zai yi abu kuma ya kishe sa kuma ku ba sauro da Allah ya yi shi kaga yana cizo ko yana cutarwa amma akwai hikima daga cikin hikiman malamai suka ce kaga yanzu da Allah ya sauro zai cije ka ya sanya ma malaria ma'ana fali masassara wannan falin da zai sanya ma kai kuma ne ta zaman tun sanadiyar kankare masu ne kaga akwai hikima inda bai cije ka ba ba ka game da rashin lafiya ba da Allah zai kankare masu ne ba na biyu kuma sauro da zai cije ka a dalilin wannan da yasa aka kirkiro magunguna na sauro wannan magungunan da za a yi na sauro kamfanoni da za a bude za a dauki mutane mutane za su samu aikin yi kaga shi ma za akwai antere saboda me za a dinga kirkira magani shi yasa kuke ganin yanzu maganin sauro akwai na hayaki akwai na feshi akwai na mai akwai na wane ne kaga duk mutane sa samu saboda me inda Allah bai halicci sauro ba an yi wannan mutane sun ga samun kuɗi to kaga akwai hikima yasa da abin da Allah ya kawo baka gane ba ko ka bari shi Allah bai halitta ba hikima to kaga za su samu kuɗaɗen shiga ta dalilin sauro inda babu sauran da an yi magungunan sauro da mutane ba su samu kuɗaɗen shiga ba shi yasa a cikin suratul najmi Allah ya ce wa annahu huwa adhaka wa abka Allah shi yake sanya dariya kuma shi yake sanya kuka ma'ana Allah sai wani na kuka kuma sai wani na yana dariya cikin iko ne da mulki na Allah wani zai kuka wani ya dariya kuma kai din ma wataran sai a waye gari kana kuka wataran kuma kana mi kana dariya to kuma wasu malamai suka ce wannan aya wa annahu ada haka wa abuka ana ne Allah zai iya gama ma mutum daya a lokaci daya kuka da dariya a sami ka kana kuka a mamta ya juye koma dariya ko a sami ka kana dariya a mamta ya juye koma kuka malamai suka ce ta yaya aka ce misali ana iya samun mutum yanzu nan za a mai haihuwa yana murna yana jin daɗi yana dariya kuma a yanzu ne a ce baban shi mutu kaga kuka dariya ta koma mi ta koma kuka abu farin ciki ya samu kuma abu baki ciki ya samu a lokaci daya wa annahu wa ada haka wa abuka to haka Allah subhanahu wataala ke kenan ba a jingina shari zuwa ga Allah saboda ladabi Allah subhanahu wataala ba a jingina shari gare shi duk da shine halitta shari shine maza Allah ce wa sharru laysa ilayka kenan shari ba a jingina shi zuwa gare ka ana bika kuma ya Allah ni ina neman tsari a wajen ka bimana ana bika astajiru ya Allah ina neman tsari a gurin ka bana neman tsari a wajen kowa sai kai yasa duk wanda ya tashi neman tsari ya nemi tsari a wajen Allah saboda Allah shine kadai zai iya baka tsaro da kariya dan adam ya iya baka tsaro da kariya yanzu ba kun ga ba a duniya ba gardakwar ɗinka wanda yake baka tsaro za ta juye ya nemi halaka ka ko ya ma juyin mulki yasa dan adam shi wanda zai iya baka tsaron ma tana iya bacewa ya zo daga baka tsaro kuma ya sanya ka tsoro to amma shi Allah subhanahu wataala in ya baka tsaro to babu wanda ya isa ya keta wannan tsaron ya cutar da kai to shi yasa manzo Allah ya ce ana bika bi ma'ana ana bika astajiru ya Allah ina neman tsari ne a wajenka kuma shi Allah in ka neman tsarin shi Allah yana nan rayi ne wanda bai mutuwa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara da rayin da bai mutu amma duk duniya wanda zaka nemi tsaron shi ko kare shi to ɗayan hudu ne za a wata in yana raye wata ran za a neme shi babu shi zai mutu to in ya mutu yake yaya na biyu in yana da lafiya wata ran za a waye gari bai da lafiya to ya za ka yi na uku in yana tare da kai wata ran zai waye gari bai tare da kai sai iya barin wajen inda kake na hudu kuma shine malamai suka ce in yana iya baka tsaro wata ran tana iya baci shi kuma ya zo bata tsaron da farmake ka to shi yasa manzo Allah ce anabika ina neman tsari ne a wajen Allah sai zaka kake ganin kullum yana da cikin abin da manzo Allah kuma mana zaka yana cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga shaitan a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ko a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ko a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to haka duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari ne a wajen Allah qul a'udhu bi rabbin nas malikin nasi ilahin nasi duka wani ne Allah ne ina neman tsari a wajen mi rabbin nasi ubangijin mutane ilahin nasi abin bautan mutane malikin nasi mamallakin mutane daga ce min sharri waswasil khannas shi yasa ana neman tsari ne a wajen Allah saboda Allah ne kadai zai iya baka tsaro da kariya daga dukkan shari da abinki wanda ka sani da wanda baka sani ba shine manzo Allah ya ce ana bika ma'ana ya Allah ina neman tsari a wajenka wa ilaika kuma ina fakewa a gurinka shine wa ilaika bi ma'ana wa ilaika altaji'u ina neman mafaka a wajenka ma'ana mafaka shine kana neman kariya a wajen Allah subhanahu wataala shi kadai a wajen shi kake fakewa baka neman komi a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabarakta albarkatunka ya Allah sun yawaita wa ta'alaita kuma girman ka ya daukaka astaghfiruka Allah ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka to kaji addu'a ta daga kike da addu'o'i masu muhimmanci to wannan addu'a kamar yadda muka ji daga Ali bin Abi Talib manzo Allah yana bude sallah da ita to da Allah ko iya wani abin da ka roka ai ka roke komai duniya da lahira a farkon bude sallah ya zana daga cikin amfanin addu'a ga samu anaka mu matsalar mu zaga mutun ya zo na addu'a ga samu abin da yake wadi amma in ka san ma'anarta da abin da kake waɗi to wannan zai ƙara ma ƙarfin gwiwa wajen mai da hankali wajen koya adda da haddace ta da yinta amma kai ka zo kana adda da za a tambaye ka wai wannan adda menene ta kumsa wani sako take isarwa menene fassarar ta da ma'anonin da baka sani amma yanzu ka ji da kaji wannan bayanan da ta kumsa to ai za ka ringa roƙon Allah saboda ta taro abubuwa masu ɗimbin yawa na ɗaya daga ciki neman gafara Allah daga zunubai ga baki kuma mun sani kullum muna yin laifi dare da rana kamar da Allah ya tabbatar yace ya ibadi innakum tukhdi'una bil-layli wan-nahar yace ya ku bayina lalle tabbas ku masu yin laifuka ne a dare da yini yanzu gari ba irin zamanin ai yanzu babu wanda zai inkarin kallon laifuka saboda ni ko salula kake kallo in zaka shiga rizin su da wuya ka shiga idan ka bai gaba samu Allah ba tele haka kai ko wuce zaka yi ta kan hanya kai kaga abin saban Allah muna yin laifuka dare da rana kuma Allah zai shirke gafarta zunubi to kaga a cikin wannan adda ka ce faghfir li zunubu zunubi jami'a innahu la yaghfiru zunuba illa anta na biyu kuma ka roki Allah ya shirye da kai zuwa ga kyawun dabi'u da halayya abinda muke muka rasa a wannan zamani ma'ana ka zamanto mai kyan dabi'u da halayya ka zamanto nagartacce to kaga kana roƙon Allah ya sa ka zamanto mai kyan dabi'u da halayya kuma Allah ya tsare ka daga miyagun dabi'u da halayya to kaga wannan ko dan wannan sai ka koyi wannan Allah ka ringa yi domin Allah ya datar da kai ka zamanto mai kyawun dabi'u da halayya ba mai miyagun dabi'u da halayya ba saboda miyagun dabi'u da halayya ne sa kaga ta'addanci yau a cikin mu kashe-kashe shaye-shaye da abubuwa ga sunan na fasikanci da sauransu duka yana daga cikin an rasa halayya ne da dabi'u masu kyau amma da akwai halayya da dabi'u masu kyau kaga ba za a samu kashe-kashe a cikin mutane ba da yaduwar fasikanci da zinace-zinace da kisan kai da sace-sace da sauransu to kaga dole mutum yana bukata ya ringa wannan adda domin Allah ya tsora shi akan halayya da dabi'u masu kyau to wannan ita ce addu'a ta uku da ake karanta lokacin bude sallah da limaji yanzu wannan in ka zo buɗe ta a sallar farilla kana jan mamu ya kai wani ya ringa ya ringa ya ringa ayyam kaga yanzu irin wannan dama in ba kai kake sallah ba dama a sallar jami'i dai da karambani in ka zo zaka yi wannan adda to wanzu wannan adda wani kafin ka karanta ta ya karanta fatiha da sura haka ne to shi yasa ka ce jama'a dole ana yin karatu kenan yanzu kaga yanzu mutanen da ake musu karatu aka zo liman suka ji ya shure su dan ba su ce ko wannan adda ce kamo yake ta yi amma malamai suka ce irin wannan damar su dogayen in mutum zai sallar shi yana iya saboda mu mutanen mu a yanzu wani ka kamo wannan dogon kana karanta kafin ka ida to za a yi ta makabara ne da subhanallahi tsammanin za a yi kashe wani fansi ne ko ni tunani kenan kai takaita akan gajeru amma kai kaɗai ne za ka sallar ka kenan kana iya buɗe baka da matsala addu'a ta hudu Allahumma rabba jibrila وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كما كانت اللهم رب جبريل اللهم رب جبريل وميكائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم to masha Allah kenan wannan addu'a sahabiya da ta rawaito ita ce Aisha radiyallahu anha Aisha da Allah tabbata a gare ta take ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-layli bi Allahumma rabba Jibri- rabba jibrila a wata ruwaya rabba jabra'ila ina akwai ruwa da ta zo jabra'ila akwai ruwa da ta zo da jibrila kenan Aisha radiyallahu anha Abdurrahman bin Auf ne ya tambaye ta Abdurrahman bin Auf sahabi ne manzo Allah yana cikin al-asharatu al-mubashshiruna bil janna cikin sahabbai goma da aka musu albishir da aljanna yace sa'altu Aisha ummul mu'minina na tambaye Aisha afwan ba Abdurrahman bin Auf ba dan shi Abi Salmata bin Abdurrahman bin Auf mana shi Abdurrahman bin Auf ne yana da ɗa mai suna Abi Salma to shi ne ce sa'altu Aisha shi ɗan Abdurrahman bin Auf ne shi ne ce na tambaye Aisha ummul mu'minina uwan mu'minai radiyallahu anha yarda Allah tabbata a gare ta bi ayi shay'in kana nabiyullah yaftatihu salatahu idza qama min al-layl kaga tunda ita matar shi ce a gida ne su ne suka suka tambaye manzo Allah sun san manzo Allah yana sallar dare kuma tunda da daddare ne kenan babu wanda za su iya sanin ya yake buɗe hai matan shi tunda da daddare ne to shine wanda ya zo tambaye shi ya ce wai da menene manzo Allah yake buɗe sallar shi ta dare shine tambaye Aisha bi ayyi shay'in kana nabiyullah yaftatihu salatahu idza qama min al-layl wai da menene manzo Allah yake buɗe shi- sallar shi ta dare yayin da ya tashi zai yi sallah da daddare qalat sai ta ce kana idza qama min al-layli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare domin yin sallah iftataha salatahu yana bude sallar shi da Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأنا أزوى أتكلم صحيح مسلم حديث من لمبا دريبا كويدا سبعين ستسان سواسنديس Aisha ta ce maza Allah yana bude sallar dare da wannan addu'a kenan ya tashi yin sallar dare yana bude da wannan yana ce Allahumma rabba jibrila ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu shine mala'ika wanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta masa saukar da wahayi zuwa ga mai ke da suna manzanni shine ake mai take da malakun mutawassitun bainallahi wa rusuli mala'ika ne wanda yake shine dan aiki tsakanin Allah da manzanni ma'ana Allah yana turo shi ne zuwa ga manzanni kuma shine ake mai take da aminul wahayi amintaccen wahayi saboda duk wahayin da Allah ba shi yana isarwa ne ba ƙari ba rage to malaika jibril shine malaikan da Allah ke turowa manzanni domin ya isan musu da sakon Allah subhanahu wataala kenan kamar shine wasita intermediate tsakanin manzanni da Allah subhanahu wataala to kuma shine shugabannin mala'iku malaika jibril shine shugabannin mala'iku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa da manzanni to shi kuma malaika jibril a cikin mala'iku shine shugaban su shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala in yazo ambata mala'iku yana kebance shi domin a nuna falalarsa misali a cikin suratul ma'arij Allah ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna hawa zuwa ga Allah da ru- war ruhu da kuma ruhi amintacce shine malaika jibril to ai malaika jibril yana cikin malaiku me yasa ka kebanta shi dan a nuna yana da falala da akan su haka a cikin suratul naba'i Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yaqumur ruhu wal malaikatu ranar da ar-ruhu zai tsayu da malaiku kaga ar-ruhu shine malaika jibril ake ni haka a cikin suratul qadr Allah ya ce tanazzalu malaikatu war ruhu da inda kaga an hada mala'ika da ar-ruh to ar-ruh ana ne mala'ika jibrilu ne to mala'ika jibrilu manzo Allah ce ya Allah ina rantsuwa ya ce ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibrilu kai ka halicce shi kai kake mulkinsa kake gudanar da al'amuransa wa mika'ila Allah kai ne ubangijin mika'il mika'il shi ne mala'ikan da Allah ya wakilta masa kula da saukawar ruwan sama da fitowar tsirrai duk ruwan da za a sauka duk ruwan da zai sauka a ko'ina ne millimeter nawa za a yi to wannan mala'ika mika'il yake kula da shi ma'ana saukar ruwan sama da fitowar tsirrai wannan hannun mala'ika mika'il yake yana daga cikin manyan mala'iku haka wa israfil israfil shine mala'ikan da zai busa a kawo manzo Allah ce ya ganshi ya seta kawan a bakinsa kawai jira ki a masa izinin ya busa ya busa mun kaga muna muna ta faɗi tashi ana ta wannan shi da ya seta ya ɗauki position kawai jira ki a ce mai fure kawai busa ya busa kuma kaga alakwal da ake sifile yadda kaga ake sifile alakwal ko daga an yi fir to wallahi akwai babban sifile na duniya ga baki daya wanda daga an bushe shi kenan to malaika israfil shine wanda Allah ya wakilta masa ya halice shi ya ba shi kawan da in yi busa kowa zai mutu mun yi sake busa kowa zai tashi Allah ce wa nufiha fi suri wa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun kamar da yazo a cikin sura zumar za a yi busa a kawo duk halittun da suke sama da ƙasa za su za su mutu sannan kuma a sake wani busa sai kowa ya tashi to wannan mai kula da wannan shine mika'il afwan shine israfil to wannan manyan mala'iku ne guda uku to manzo Allah ce ya Allah kai ne ubangijin mala'ika Jibrilu da Mika'il da Israfil ne manzo Allah ce fatiras samawati wal ard Allah kai ne wanda kake age halittar samai da kasai daga babu Allah bai kokoya ba a wajen kowa ba shi ya kirkira halittar shi ba tare da ya kokoya ba ko ya gano daga wajen wani shine ake ni da fatir ma'ana wanda ya halitta ba tare da ya kokoya daga wajen wani ba amma kaga bature shi da abin da zai kokoyo ne yake kuma daga halittar Allah yanzu kun ga jirgin sama da aka yi me aka kokoya tsuntsu aka kokoya shi yasa ai avion da ake cewa ai avion da ake cewa avion din a din a fare ne ake ni ma'ana wata na'ura ce v din ana ni volan mai tashi e din ana ni imite kwaikwayo o din tana ni wazo tsuntsu wani irin tsuntsu n natural ma'ana wani na'ura ce mai tashi wadda aka kokoyi tsuntsu na halitta shi yasa kake ganin hatta fuka-fukin jirgi da form din shi zaka ga irin nami irin na tsuntsu ne to kaga shi yanzu nan jirgin sama da ya kokoya ne to amma shi Allah da ya sama da ƙasa ba daga wajen kowa ya kokoya ba alim al-ghaib wa shahada Allah kai ne masanin abin da ya faku ma'ana abin da ya buya ba a gani wa shahada da abin da yake sarari wanda yake fili ake gani ma'ana da abin da yake koyi da yadda yake bayyane Allah ya san shi mu kaga mafi yawanci abin da yake bayyane muka sani abin da yake bayyane mu sani ba to shi Allah wajen shi da abin da yake bayyane da abin da yake koyi didde ne yasa ko zaka saba mun Allah a bayyana mutane ko a koyi da a wajen Allah dai ne sawa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bi wanda zai furta magana da wanda zai yi sirri ko ya koyi to shi a wajen Allah didde ne sirrinka da bayyananka a wajen Allah ɗaya ne ga mutane ne ke bambanta to tunda ɗaya ne ya gaji tsoron Allah a fili da koyi saboda Allah shine masanin fili da koyi an da ta kun bai da ibadika Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi yakhtalifuna fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin ababan da suka yi sabani a cikin sa mana da abin da mutane suka yi sabani akan sa Allah ne zai musu hukunci kaga yanzu duniya cike take da sabani to amma duk sabanin da ake Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama zai ma mutane hukunci ya bayyana wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan ƙarya wanda yake kan daidai da wanda ke kan kuskure da wanda ke kan shirya da wanda ke kan bata da wanda ke kan tauhidi da wanda ke kan shirka da wanda ke kan sunna da wanda ke kan bid'a da wanda yake kan gaskiya da wanda ke kan sarrai da wanda ke kan shirya da wanda ke kan bata duka Allah ya bayyana mutane da wanda ke kan imani da wanda ke kan munafurci da kan wanda ke kan musulunci da wanda ke kan kafirci duka Allah bayyana to sai ka ce ihdini limakhtalifa fihi min alhaqi bi iznika Allah tunda kai ne kake hukunci tsakanin bayan ka cikin abin da suka yi sabani Allah ka shirye da ni ka mun gamin katar ka mun dace cikin abin da aka yi sabani ka nuna mini gaskiya bi izininka da izininka ma'ana duk abin da aka yi sabani to Allah yana roƙon ka ka mun dace ka nuna min gaskiya kuma ka bani ikon fanta innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle kai ne kake shirye da wanda kaso zuwa tafarki madaidaici malamai suka ce wannan adda inda kana yin ta bil haƙi da gaskiya kuma a ranka kasa duk inda ka gaskiya ya sawa'u ya kasance wannan gaskiya wanda zai wadi ma gaskiya kana tare da shi ko baka tare da shi masoyinka ne ko makinka ne dan kungiyarka ne ko ba dan kungiyarka bane ba dan garin ku ne ko ma wane in dai in kaga gaskiya kuma kana da kana da burin zaka amshe ta to Allah zai ma dace da gaskiya ma'ana kakka dauki gaskiya he malamin ka ko wanda ka sani ko wanda yake garin ku ne zaka dauka ita gaskiya ana amfani da ita ana daukan ta a wajen kowa saboda al-ibratu bima qila wa laysa biman qala ana lura ne da ita gaskiya ba wanda ya wade ta ba to ku kuma yanzu a zamanin wane ne wadi in wanda ya wade ka yarda da shi kana bin shi ko ma ba gaskiya bace ba zaka bi wanda kuma in ba ka yarda da shi ba ko baka bin shi ba in ba shi da gaskiya ba zaka bi to wannan kuskure ne to ana so ka sa a ranka duk inda ka gaskiya zaka bi ta to inda kana wannan addu'a cikin ikon Allah Allah zai ma dace da duk inda gaskiya take to Allah zai nuna ma ita kuma zai baka ikon binta haka wannan addu'a ce mai muhimmanci da manzo Allah ke bude sallah da ita yana roƙon Allah da a cikin abubuwan da mutane suka yi sabani to shi Allah ya shirye da shi ya nuna mai gaskiya kuma ya bashi ikon mi da haka insha Allah mu akan ta zamu tsaya kenan addu'a bi ta rage mana ta bude sallah ta biyar da ta shida in Allah ya nuna mana sati mai zuwa da rai da lafiya insha Allah za mu tashi daga kai fata abinda muka fada na daidai Allah ya sami tare ya lada a ciki kuskure da tuntuban harshe kuma Allah ya fi mana mu muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon gujarta Allah ya ba mu marasa lafiya mu lafiya na gida da likita mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya sanya mana albarka a cikin ta ya ba mu ikon amfani da lafiya mu ce abin da zai amfani mu duniyar mu da lafiyar mu iyaye da kakanni da malamai da ƴan uwa dangi na kusa da nesa da dukkan al'ummar musulmi suka riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu gafarta musu Allah sa su huta su aljanna taimako musu mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya kyauta ta karshen mu sa mu cika da imani dukkan damoyin mu da larurorin mu da matsalolin mu da na musulmi ga baki ɗaya duka Allah magance mana Allah ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ba mu zaman lafiya ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai 'yan ta'adda da duk waɗanda suke neman tashin hankali a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai muna roƙon Allah mana maganin su ya kame mu daga sharrin su ya mana maganin su Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna fi dausa mu kuma mu gabaki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh